إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram wanda karatun yau muka sanya matake na ahkamu zakatul fitr ahkamu zakatul fitri ma'ana hukumce-hukumcen zakar kono mun yi wannan ne lura da lokacin da muke fuskanta na goman ƙarshe yana daga cikin ibadun da ake wannan zakar to a ƙarƙashin wannan bayanin da za mu yi kenan zai zo ne gaba ɗaya a cikin wannan littafi na bulugul maram a cikin babu sadakati alfitri a cikin wannan ne za mu yi bayanin insha Allah da farko me ake ce ma zakatul fitr zakatul fitr tana da sunaye ana ce mata sadakatul fitr ana ce mata zakatul fitr ana ce mata zakatul abdan duka wannan sunayenta ne dukkan shi dai abinda take nuhi malamai su malaman fikihu suke cewa zakatul fitr hiya sadaqatun tajibu bil fitr min ramadan wata sadaka ce da take wajabta a lokacin da aka kare ramadan ma'ana a ƙarshen ramadan a lokacin sadakar take wajabta zakatul fitr tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajibi fardun ainin ma'ana farilla ce ga kowanne musulmi ya huddata malamai suna kawo dalilai a alkur'ani da hadisi na hadisi za mu gansu a cikin hadisan da za mu karanta amma dalili na alkur'ani shine faɗin allah maɗaukakin sarki qad aflaha man tazakka wa dhakara rasma rabbihi fa malamai suke cewa kad aflaha man tazakka haƙiƙa ya rabauta wanda ya hudda zakar kono wa zakara asma rabbih yayi ambaci sunan Allah ma'ana yayi kabbarorin da ake yi rasalla wa salla kuma yayi sallar idi haka suke fassara wannan ayar kenan wannan dalilin wannan zakar kenan a cikin a cikin alqur'ani idan muka zo kuma a hadisai wanda malam ya kawo a cikin wannan babin za su nuna muna haka shi ma a hadisi na farko da malam ya kawo shine an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibnu umar Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakatal fitri manzon Allah ya farlanta zakar kono sa'an min tamrin sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na sha'ir alal abdi wal hurri akan ɗa da bawa ko akan bawa da ɗa wazzakari wal'unsa da namiji da mace wasaghiri wal kabiri da ƙarami da babba minal musulmi na daga cikin musulmai wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati kuma ya yi umarni a hutar da ita kamin hutar mutane daga sallah muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa والابن عدي رواية الإمام ابن عدي والدار قطني دا إمام الدار قطني بإسناد ضعيف دا سند ميروني أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم كودا تردسو دا روكو أون الرانر معنامي سوني تلكاوة وانا حديث يا أم شعوبة كمر هكا أبونا هوركوين أنونا منا واجبتين هيدا زكار كونو sannan abu na biyu yana nuna mana sharuɗan zakkar kono a musulunci komi yana da sharaɗi duk ibada tana da sharuɗa wanda kuma suke cewa al'amalu la yasihu illa bi tawaffuri shurutihi wa intifa'i mawani'ihi duk ibada da Allah ya ci da samuna ba za ta ingantu ba sai ta cika sharuɗanta to menene sharuɗan zakkar kono sharuɗan zakkar kono ko zakatul fitr guda hudu ne sharaɗi na farko shine al-islam musulunci da haka idan kana da ɗa wanda ba musulmi ba ba sai ka hudda masa ba ya hutar da kai a wannan wurin ya rage maka ko wannan shine kenan domin idan muka lura anan manzo Allah ya ce minal muslimina daga cikin musulmai al islam musulunci shine sharadi na biyu eh na farko sharadi na biyu shine al qudra ya kasance kana da ikon hiddawa kana da halin hudda zakar wani lokaci mutum yake gane yana da halin hidda zakar ko nuku baya da hali shine a radda za a huddawa shine ranar sallah ko kuma kamin sallah da kwana ɗai ko biyu sai ka diba yanzu zan hudda zakar kono ina da abin da zan ci ko ban da abin da zan ci e ina da abin da zan ci to abin da ya hau cikinsa ne za ka mi cikinsa ne za ka hudda zakar kono idan ya kasance radda za ka hudda zakar kono ba ka da komai in ba abin da za ka ci ba to shi kenan wannan zakar ta sabka a kanka domin la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha an gane da kyau ko wannan shine kenan shine wanda yake iya huddawa in dai kana da abin da zaka ci to fadlul qut ma'ana abin da ya saura akan wannan da shine zaka huddawa shine ma'anan al qudra an ji sharadi na biyu ko to sai sharadi na uku shine dukhulul waqt shigar lokaci misali yanzu ka hudda zakar kono ba zakka ka hudda ba sadaka ka hudda an gane ko sai lokacin ya shiga wani lokaci ne to take farawa zakar kono tana lokuta guda biyu akwai me yake da suna waqtul jawaz da waqtul wujub lokaci na halacci da kuma lokaci na wajabci lokaci na halacci shine sauran kwana ɗai ko sauran kwana biyu sallah an rawaito a asar akan cewa wasu daga cikin sahabbai misali ibnu umar radiyallahu anhu ya kasance yana hudda zakarsa ta kono kamin sallah da kwana ɗai ko kwana biyu to ana aka ce kenan ya halatta mutum ya hudda zakar shi ta kono kamin sallah da kwana ɗai ko kwana biyu amma in ba haka ba misali wata na da 25 26 ka hudda ba zakka ka hudda ba ka hudda dai sadaka ne an gane da kyau ko jayyid to sai waqtul wujub shine lokaci na wajabci lokaci na wajabci shi kuma yana farawa daga an ce an ga watan shawwal daga an ga watan shawwal ma'ana watan sallah to a wannan lokacin dole ne kai kokari ka hidda wannan zakar kamin a sabko daga mi kame a sabko daga idi an gane da kyau ko domin idan muka lura a wannan hadisi manzo Allah ya ce wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah yayi umunni a hudda zakar kamin hutar mutane daga sallah ashe sai nuna idan mutun ya hudda zakar kono bayan an dawo daga idi tayi ko bata yi ba tayi ko bata yi ba bata yi ba domin malamai suke cewa al ibadatul muaqqatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin duk ibada da Allah ya saga lokacin da za a yi ta in har ka bari da gangan lokacin ya wuce baka yi ba to baka da ladarta an gane ko sai da uzuri misali uzuri ka manta sai bayan idi ka tuno wannan kun babu lahi me yake da suna inna allaha tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mustakrihu alai mantuwa Allah ya yahi ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan kenan lokaci na karshe da an sabko daga idi to mas'ala shine an sabko daga idin za ka hudda an ce kuma idan ka hudda ba ta yi ba to sheki nuna ba za ka hudda ba a a sai ka hudda domin zakatul fitr ta kumshi haƙƙoƙi guda biyu ne akwai haƙƙullahi akwai haƙƙul ibadi haƙƙin Allah da haƙƙin bayo to shi haƙƙin Allah shine yake mi shine yake banza amma su kuma haƙƙin bayo baya mi baya faduwa an gane ko huququllahi mabniyatun ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun ala al-mushaha shi haƙƙin bayu rewa shi Allah yake Allah ba ya yahe shi kenan dole sai ka hudda amma kun baka da lada an gane ko wannan shine kenan wannan ita ce hukubar mutum kamar wanda zai hudda zakka da ƙarfi da yaji an cilasta sai hudda zakka zakkar sai ya hudda ta amma baya da lada domin haƙƙi biyu ne shi haƙƙin Allah ya tayi a banza tun da baka yi dan shi ba amma haƙƙin bayu sai an basu wannan shine kenan a takaice wannan sune sharuɗa guda nawa uku muka waɗi sauran guda na gudan shine anniya kai niyya niyya ita kuma anniyatu min a'malil qulubi lal lisan a cikin zuciya zakai nayi niyyar wannan zakata ko ne wuce na hudda zakatul fitr ce na hudda kenan da zaka bada ba ta da niyyar zakatul fitr kai ba bai yi ba wannan shine an rike sharuɗan guda hudu to a zano mini su a shartul awwal al islam aha al qudra iko aha dukhulul waqt aha anniya wannan su ne sharuɗa guda hudu na zakatul fitr ashe wannan sai nuna mun da cewa ashe baya daga cikin zakkar kunu balaga an gane ko babu balaga mun gani ko ibadodi da mafi yawanci ana sami ana sa balaga amma zakar kunu babu balaga kina har yan yara za a hudda musu idan kun ga anan mi manzo Allah yace was-saghiri wal-kabir da yaro da babba sai da yaro ba shi zai hudda ma kanshi ba wa zai hudda mishi ma'aihin shi an gane ko ma'aihin shi zai hudda mishi kenan lokacin da mutum zai hudda zakar kono abin da zai duba sai ya duba ya gani yanzu gani mutum nawa ne ke ƙasa na mutum nawa ne karkashi na suke ci an gane ko to duk wanda karkashinka suke ci kai ne ke ciyar da su to kai zaka hudda musu me kai zaka hudda musu zakka an gane ko kina a wannan wurin hatta wanda ba ɗiyanka ma zaka hudda musu kamar 'yan aikinka misali akwai wanda akwai 'yan bariki da suna ɗauko 'yan aiki mata su zamna a gidansu suke kwana komi gidansu suke yi kamar yadda kasan dai da mutum yana sayan bawa ya aje shi a gidan shi ko to yanzu kuma wata sabon bauta ce an gane ko an kawo ta komi gidanka take yi tukun wannan ita ma sai ka yi me sai ka hudda mata da abin da ya kama da haka jayid kina lokacin da mutum zai hudda zai diba dawa-dawa suke ci a ƙarƙashi na za ka hudda musu ko yaro ne ko yanzu aka aihe sa akwai inda malamai suke sabani shine yaro wanda yake a cikin ciki shinjiri an gane ko ana hudda mishi ko ba a hudda mishi a mustahabbi ne ana so a hudda mishi amma dan ba a hudda mishi babu lahin komi domin a nan sagir wal kabir aka ce shi kuma wanda yake cikin ciki ba a ce mishi sagir domin ba a da tabbacin zai hutu da rai ko ba da rai ba shi yasa ko gado za a hudda ai za a raba ai sai an aiho ko an gane ko don saboda ba a san zai hutu da rai ba ko ba da rai ba kenan wanda yake a cikin ciki ba dole ba a hudda mishi an samu athar Uthman bin Affan radiyallahu anhu yana huddawa hatta ga wanda suke a cikin ciki kuma yana umarni da yin hakanan sai nuna cewa kenan mustahabbi ne ba dole bane amma mafiyancin malamai sun malamai gaba ɗaya ma sun yi tafaki akan cewa ba dole bane wanda yake a cikin ciki ba dole ba a hudda masa amma idan mutum yayi shikenan yayi zai samu ladar wannan idan muka lura a wannan hadisin manzo Allah me yace a ƙarshe agunuhum ani tawafi fi hadha al-yawm ku wadatar da su daga dawafi ma'ana daga roko daga kewaya wajen mutane suna roko sai dai wannan riwayar bata inganta ba an gane ko a takaice wannan hadisin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su kenan mu je na gaba kenan shi ma sai mu kara fuddo wasu wasu me yake da suna ahkama a ciki mali ce wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'idun al-khudri Allah ya dada shi ya ce kunna nu'tiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna bayar da ita itawa zakatul fitr zakar kono mun kasance muna bayar da ita a zamanin manzon Allah sa'an min ta'amin sa'i guda na abinci at-ta'am anan su a wajen su idan suka ce at-ta'am suna nuhin me da suna alkama an gane ko domin ita ce mafi yawan abin da suke ci ita ce at-ta'am ana ma'ana al-hinta kina mun kasance muna bayar da ita a zamanin manzon Allah sa'i guda na alkama aw sa'an min tamarin ko kuma sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i guda na sha'ir sha'ir shi ma nau'i ne na wata alkama aw sa'an min zabibin ko kuma sa'i guda na busasshen inabi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wafi riwayatin a cikin wata riwaya ausa'an min aqitin ko kuma sa'i guda na cuku qala abu sa'idin abu sa'id yace amma ana amma ni fala azalu ukhrijuhu bazan gushe ba ina hutar da ita kama kuntu ukhrijuhu kamar yadda na kasance ina hutar da ita fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aikin Allah abin da yake nuhi anan shine an samu a lokacin mu'awiya da aka samu wata alhinta da ake cimma as-samara wata sabuwar alkama da ta hutu mai tsada to sai mu'awiya radiyallahu anhu sai ya hukumta cewa rabin sa'i na wannan yana daidai da sa'i guda na sauran alkama wadda ba ita ba don saboda tsadarta to shine abu sa'id kamar raddi ne yake maida masa ya ce amma ana amma ni fala azalu ukhrijuhu ba zan gushe ba ina hutar da ita kama kuntu ukhrijuhu kamar yadda na kasance ina hutar da ita fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah kenan anan sahabban kaman sun samu sabanin fahimta ne muawiya yana ganin abinci mai tsada an gane ko babu laihi shi a abada sa'i abada rabin sa'i maimakon sa'i sa'i ake hudawa ko to ana iya abada rabin sa'i dan saboda tsadarsa to shi kuma sa'ida yake cewa a'a babu wani bambanci in dai abinci ne za a hudda to sa'i za a huddawa ya kasance abu na daraja ko bai da daraja kuma wannan ita ce magana mafi inganci domin idan kuka lura nan abinci iri nawa aka zano ko an bato mini su na farko alkama ko to na biyu dabino na uku sha'ir na hudu an hudu dabino zabib inabi busasshen inabi na uku na biyar ciku da Allah wa'annan abubuwan darajar su guda wani yahi wani daraja amma duk da haka nan ba a bambanta ba aka ce kowane mi za a hudawa sa'i za a hudawa an gane ko wannan shine kenan kenan wannan sai nuna duk irin abincin da zaka hudawa sa'i dai kenan zaka hudawa sai irin abin da shi ba awon shi bane ake nauyin shi ne ake dubawa misalin me yake da suna maka makaroni kunga ita wannan asali ba auna ta bane ake me ake yi da nauyinta ne ake ake aiki to anan shi ma za a yi aiki da nauyin alkama nauyin alkama sa'i guda abinda aka kiyasta yana yin a me yake da suna kilo uku da wani abu an gane ko kilo ba kilo uku ba a kilo ɗai da rabi da wani abu an gane ko kilo ɗai da rabi da wani abu to shi yanzu idan mutum ya zo zai hudda maka maka kala biyu ce ko akwai babban fake akwai karamin fake idan babban fake zaka hudda dabi zaka hudda ita ce maimakon mi maimakon sa'i an gane ko idan kuma mai kananan fake ce mana mai rabi rabi demi demi ce ita wannan dano zaka huddawa da hudu an gane ko duk da ta wuce amma dai wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin an gane da kyau ko kenan wannan shine wanda yake so ya hudda maka fake hudu zai huddawa in kananan fake ne in manya ne sai hudda nawa sai ya hudda biyu an gane da kyau jayyid kenan wannan shine sabanin da suka samu duk nau'in abincin da zaka hudda sa'i dai ne za a yi amfani da shi sa'i guda za a huddawa sai in wanda shi ba awon shi bane ake yi nauyin shi ne ake amfani da shi sai ma ce wali abi daud a riwaya ta imamu abu daud la ukhriju abadan illa sa'an ba zan hudda ba hal abada in ba sa'i ba wannan hadisin yana muna bayanin abin da ake huddawa ne a wajen zakatul fitir a kai tsaye gabaɗayan malamai sun tai akan cewa abin da ake hudda ko mafi yawan malamai domin akwai malaman da suka tai wannan abubuwan su kaɗai ne ake hudda a cikinsu an gane ko sai dai ra'ayi ne marjuhi suna ganin in ba da in ba inabi ba in ba da bino ba in ba ciku ba in ba sha'ir ba in ba alkama ba duk abin da ka hudda bai yi ba suka ce dan me yasa ai dan su su suka zo a cikin me su suka zo a cikin hadisi to mafi yawan malamai suka ce abin da yasa wannan suka zo a cikin hadisi shine dan saboda shine mafi yawan abin da suke ci a wancan lokacin laraba suna da hatsi ba su da hatsi an gane ko ba su san dawa ba ba su san yan makka ba ko duk da ko sunan makka ke gare ta ko jayi to wannan shine kenan to kenan shi yasa su ba su huddawa abin da ke gare su shine ake huddawa abin da ke da kai a zamanin manzon Allah shine aka ambata a hadisi kenan sai suka ce kenan kowanne mutane za su hudda abun da ake ci a wajensu ne an gane ko shine suke ce ma ghalibu qutul balad ghalibu qutul balad abun da mafi yawan mutanen garin suka yi yawanci misali a nan yamai me aka yi yawanci a yar gwamnati ko wanda ita ce kenan ko ko tabariki in ji mutanen ƙauye san su ba a dafa shinkafa sai sai sati daga sati sai sati an gane ko to shine yar bariki kenan to shinkafa da mi kuma maka an gane ko da maka wannan su ne abin da aka yawanci a yamai to amma a ƙauye me aka yawanci a hatsi dawa da masara to su kuma can kunga abin da ya dace a hudda musu ashe kenan batan basira ne a ce mu ga me yake da suna buhun hatsi an jejjera sunan ne da masu awo an gane ko in aka yi yayi amma khilaful aula ne ma'ana an yi kishiyan sabani shi ake cewa khilaful aula abinda aka yi so abinda mutanen gari suka hici ina abinda ya dacewa mu ga buhuwan shinkafa an jera mutum ya zo a auna mishi ya ta auna mishi ya ba ya ba yan roko an gane da kyau ko wannan shine kenan idan muka lura anan hatta ma abin da ba asali ba sai an dafa shi masu suna badawa dabino kun gani kina a wannan wurin sai nuna cewa hatta irin me yake da suna abubuwan wanda asali ba ba a saba me yake da suna kaman ba su da wahalar dahuwa kawai misali irin su irin su kuskus jazakumullahu khairan kuskus gani da wuya kaga mutun ya da kuskus amma yanzu mutane suna ganewa akwai akwai mutane da wanda suke tunda duk shekara sai na samu wanda suke tambaya ta kuskus zan hudda ma ka zan huddawa adadin faki nawa ya kamata in hudda yana sai nuna mutane sun sun gane wannan kuma malamai suka ce idan muka lura ita zakar ana ba talakawa ita dan mine dan su yi abincin sallah ko to da Allah in ka bashi hatsi zai abincin sallah da shi ba zai abincin sallah da shi ba an gane ko to shine kenan wannan yana da kyau mu kyautata yana da kyau abinda zaka bada sadaka ka hihi ta shi ma hiye da abinda zaka ci dan saboda abinda ka bayar sadakan nan shine zai mi shine zai shine zai amfane ka shine zai amfane ka a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu ibnu adama mali mali dan adam na cewa dukiyata dukiyata sai manzo Allah ya ce wa hallaka yabna adama illa ma akalta fa ablaita ya kai dan adam har akwai abin da yake naka in ba abin da ka ci ba ka yi tutunsa an gane ko abin da ka yi sadakarsa ka ashe shi a lahira duk wanda ba wannan ba mine ne ya ta yi a banza za ka warma magana ne su ci kenan sai nuna cewa mafi yawan abin a mafi girman abin da ya dacewa a ce ka kula da shi shine abin da zai ishe ka a ina za ka ashe ma lahira shi akwai ɗaya daga cikin magabata wanda na ba da wannan labarin a wajen tafsiri ɗaya daga cikin magabata yayo sayayya ta romo ma'ana ta nama ya ce ma matarsa a yi miya mai daɗi ta kashe kanta ta yi abinci da ta yi abinci an zubo a cin kwano ya zo ya zamana sai ta kawo mishi yana buɗewa ya gani ce masha Allah kamshin ya bige sa sai ya liƙe ya ce to ina marayun nan da suke a wuri kaza makwabtanmu ta ce eh eh haka ne a suna nan da zuma na ga guda ya wuce ya ce to a ɗauke shi aje a kai mishi wannan abinci a ɗauki abincin aje a kai musu ta ce mai gida in kashe kaina in yi maka abinci yanzu kuma ka ce ba za ka ce marayu za a kai ma an gane ko sai ce mata wannan in na cisa ƙarshen ta cikin salon gazan zub da shi wannan kuma in na kaisa na ba da ajiya ne a ina a lahira an gane ko sai nuna shi abin da yake dacewa a ce ka kula da shi shine abin da za ka isko a lahira ko da yake inna nafsal amaratun bisu sai dai rayuwa ita ko da yaushe ta haiso ita abin da dai zai gyara ta a nan duniyan an gane ko abin da take gani yanzu wannan shine kenan da wannan munasabar ce nake sanar da ku wani alkhairi shine akwai kes da muka buɗa na taimaka ma marayu marayu wanda akwai gidan marayu na kungiyar kitabo sunna da suke a Niamey 2000 to sun nemi da a neman musu taimako don saboda marayun babu wanda yake za a ci ga wanda yake kula da su sadakar jama'a su ne da su ne ake kula da marayun to sun nemi da a nemi musu taimako kenan dalilin wannan za mu sa 'yan agaji ko kuma wasu daga cikin 'yan agaji babu sunan ko wasu daga cikin 'yan su tashi a meke da suna a karbi taimako za mu hada da wanda muka samu a wajen tafsiri kenan kowanne kokari ya bada abin da yake iyawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair suna tambayar ka game da marayu ka ce kyautata musu shine alkhairi ba kowa muka ce bada ba kun san akwai wanda ya hanci mishi ya bada to babu kalmar da ta yi mishi ta yi jin haushi kamar ita to kai an yahi maka an gane ko jayyid wanda ba zai ji haushin wannan kalma ba shi muka ce ya bada jayyid ina malam mujahid a tashi a kekkewaya a amsa jayid Allah ya bada ikon taimakawa jayid sai mu zuwa hadisi na gaba wannan hadisin ya nuna mana ga abin da ake mi ya abin da ake huddawa hadisi na gama yake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa qala yace farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zakatal fitri manzon Allah ya farlanta zakar hudda kai tuhratan lis-sa'imi don ta kasance tsarkaka ga mai azumi min allagwi war rafathi daga allagu allagu shine ya sassan magana ko kuma magana wadda take bata da amfani arrafath ita kuma fiyanci ita ce magana wadda ta kumshi batsa a ciki an gane ko allagu magana wadda take bata da amfani ma ba ta ta'allaka da batsa ba amma arrafath ita kuma magana wata take ta batsa an gane ko shi yasa za ku gani jima'i wata ran Allah yana bashi fassaran da arrafath an gane ko dan saboda sai an yi wannan kalaman sannan a kai ga abin da ake bukata sai Allah ya ce sai manzo Allah ya ce wa tu'matan lil masakin kuma ta kasance ciyarwa ce ga miskinai faman addaha qabla salati duk wanda ya bayar da wannan zakar kamin sallah fahiya to tayi zakatun maqbulatun zakati karbabba waman addaha ba'da salati duk wanda ya bayar da ita bayan sallah fahiya sadaqatun minas sadaqat to ita sadaka ce daga cikin sadakoki rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin wa ibn majah da ibn majah wa sahahahu al-hakim da imam al-hakim ya inganta sa wannan hadisin mafi girma abin da yake muna bayani shine maqasidu zakatul fitr manuwar zakata kono domin duk abin da Allah ya hukunta muna akwai hikimar da yasa Allah ya hukunta muna shi shi yasa muke suna malamin maqasid suke cewa wad'u shara'i innama huwa li masalihil ibadi fil ajili wal ajili ma'an duk abin da Allah ya ce mu yi to za mu samu amfanin sa a duniya da ina a duniya da lahira shine ma'anar wad'u shara'i innama huwa li masalihil ibadi fil ajili bil ain al ajil ita ce duniya al ajil bil hamza ita ce mi ita ce lahira an gane ko wannan shine kenan to nan menene manuhar zakatul fitr a wannan hadisi manzo Allah ya gaya mana manuha guda biyu na harko manzo Allah ya ce tuhratul lisaimi tsarkaka ce ga mai azumi tsarkaka daga mi daga magungunan da yake yi wanda suka saba ma manuha ta mi manuha ta azumi malamai suke cewa zakar kono kawan matsayin me yake da suna sahau take sujudu sahau idan mutum yayi sallah ya kuskure mi zai yi sujudu sahau ko kabli ko ba'adi ko to kabli da ba'adin azumi shine mi shine zakatul fitr an gane ko wannan shine kenan domin lokacin da mutum yake azumi an umurce sa ya kame daga dukkanin abin da yake yake na sabon Allah to dan adam ajizi ne an gane ko daga cikin siffar dan adam shine mantuwa daga cikin siffar dan adam shine mai gaugawa to kenan za a iya samu kuskure a tare da shi kenan wannan kuskuren da za a iya samu Allah shu'uriyan ko shu'uriyan shi shu'uriyan mafi yawanci yana iya jawo lalacewar azumi to Allah shu'uriyan kuskuren da mutum zai yi ba a cikin sani ba ba da gangan ba an gane ko domin sallah ita ma ba kowanne kuskure ba ne in kai za ka yi sujudu sahau an gane ko misali mutum ne yana cikin sallah da gangan sai ya ƙi zamnawa bai tahiya ba ya ƙi zamna ya tahiya da gangan ta biyu in ya sallame zai yi sujudu sahau a ba zai ba to me zai yi sallar ta lalace ma gaba ɗaya an gane ko shine suke cewa sujudu sahw la sujuda lis-sahwi fi amdin la sujuda lis-sahwi fi amdin dukkanin abun da kai duk kuskuren da kai a cikin sallah da gangan to sallar ta lalace ne shi ba mishi sujudu sahw sai abun da aka yi cikin me cikin mantuwa an gane ko wannan ne to za a ce ma kai sujudu sahw to haka shi ma azumi akwai kuskuren da mutum zai yana azumi a cikin mantuwa ba da gangan ba da sauransu to irin wannan kuskuren shine zakatul fitr za ta mi za ta tsarkake ma mutum amma kuskuren da za ka yi da gangan kana ɗauke da azumi to shi in ma ya jawo lalacewar azumin gaba ɗai ko kuma ya jawo mi ya jawo tawayar ladan azumin a hadisai da muka sha karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar shaidun zur ba da ƙarya da maganar banza da gangan to in yana maso ya ajiye azumin Allah baya bukata don bai yi abin da Allah yake so ba an gane ko wannan shine kenan kenan zakatul fitr muhimmancin ta shine kurakuran da kake a cikin azumi cikin mantuwa ba da gangan ba za su kankare maka shi su kuma kurakuran da kake yi da gangan to su kuma wannan suna bukatar menene taubatan nasuha kayi tuba mai kyau an gane ko su wannan suke bukata jayyid manufa ta harko ta azumi kenan ina so da karshe za ku zano mini wannan makasid kin jayyid akwai wanda na zano wanda na, na hidda a cikin nan ne zan gaya muku su gaba dai in ya so sai ku abin gakin su a hadisi nan biyu muka samu nan tuhuratul lisa'im tsarkaka ga mai azumi na biyu tu'matul lil masakin ciyarwa ce gawa ga miskinai man huwal miskin waye ake ce ma miskini miskini na da suna biyu akwai faqir akwai miskin kalmomi ne mutaradifata ne iza ijtama'a iftaraka wa idha iftaraka ijtama'a an gane ko idan aka zano faqiri da miskini wuri guda to ana nuhin wanda yake faqiri yahi miskini mi tsananin bukata an gane ko amma idan wurare daban-daban aka zano miskini aka zano faqiri to dun mi suke duk ɗai suke kamar al'iman ne da al'islam imani da musulunci idan suka haɗu to imani ayyukan zuciya ne an gane ko shi kuma musulunci ayyukan mi ayyukan aiki idan suka rarrabu to ya an ce maka mumuni kama an ce ma musulmi ne ya an ce ma musulmi kama an ce ma mi kama an ce ma mumuni ne to haka to wa ake ce ma miskini malamai suka ce almiskin huwa man la yamliku quta yawmihi miskini shine wanda bai mallaki abin da zai ci baya da tabbacin a wannan inin yana da abin da zai ci an gane ko yanzu lokacin zuwa buɗe baki baya da tabbacin zai samu abin buɗe baki wasu kuma suna kai sa'a wanda baya da tabbacin abin da zai ci a sati guda an gane ko akwai wanda suke cewa ma wanda baya da tabbacin abin da zai ci kwana 40 nace in wannan ne ko ai da waya a samu da kowa miskini ne ko wanda ba miskine ba yan kaɗan ne a ce kana da tabbaci abin da zaka ce kwana arba'in an gane ko wannan shine kenan kenan a takaice dai magana mafi inganci miskini shine wanda baya da tabbacin abin da zai ci a yau ko kuma abin da zai ci gobe an gane ko in ta faɗo ne a samu in bata faɗo ba kuma me a dogara ga Allah madaukakin sarki to wannan shine miskini kenan ya zamanto taimako ne gawa ga miskini wanda ci da ket sha da ket ciyarwa ce gare su mun samu hikima guda biyu a cikin wannan hadisin to akwai wasu maqasid da malamai suka zano na gaba na uku suka ce tadribul muslimi ala al-ata zakar kunu kaman koya ma musulmi ne yin kyauta kaman ana koya maka ne ka san yin kyauta yana da kyau lokaci lokaci kai abinci kai kyauta ko kuma ka hidda abinci ka bada an gane da kyau ko wannan shine kenan kaman kenan tana kokarin ta huta ta hudda ma musulmi ɗabi'a ce ta son kai ɗabi'a ta rewa ɗabi'a ta ananiya an gane da kyau ko wannan shine kenan idan ku musulmi ya sifanto da wannan siffar tabbas ya ya taɓe Allah subhanahu wataala ke cewa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka tseratar da shi rowar kansa ma'ana duk wanda aka tseratar da shi rewa to wannan ya rabauta in dai baka da rewa to ka rabauta manzala ce ittaqu shuha fa innahu ahlaka fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ku ji tsoron rewa ku nisanci rewa domin ita ta halakar da wanda suka gabatar da ku to zakatul fitr tana koya muna mine tana koya muna yin kyauta tana koya muna ashi yana da kyau lokaci zuwa lokaci ka zan tunawa da wanda ba su da shi ka zan tunawa da wanda ka hisa an gane da kyau ko wannan shine kenan na gaba suke cewa إدخال المحبة في قلوب بعض المسلمين an gane ko ma'ana sanya me yake da suna soyayya a tsakanin musulmai yana idkhalul mahabba fi qulubil muslimina daga cikin manuwar zakar kono shine ta sanya soyayya a tsakanin musulmai soyayya a tsakanin mi a tsakanin musulmai soyayya ko a tsakanin musulmai tana da muhimmanci hadisi wanda yake kowa ya haddace shi ko لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا بزاكو شغا الجنة با sai kun yi imani bazaku imani ba har sai kun yi me har sai kun so junanku to yana ɗaya daga cikin abin da yake sa son juna shine kyauta a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa tahadu tahabu tahadu bilha tahabu ku yi kyauta za ku mi za ku so junanku kenan min wasa'il taqwiyati al-mahabba alhadiyata wal ata yana daga cikin abin da ke sa karfafa soyayya da yan uwantaka shine kyauta kuma wannan kyautar ba sai wanda yake da abu mai yawa ba an gane ko so da zaka ga ma abu akwai abin da ake cewa juhdil muqil juhdil muqil shine kokarin marar abu ma'ana kokarin wanda baya da an gane ko so da yawa to kyautarsa ta hi muhimmanci hatta a wajen Allah fiye da wanda shi dama yana da abun ne an gane ko kamar yadda na ji a waje a cikin hudu malam ya kawo wannan kyauta mafi girma wadda Allah ya so shine wadda mutunan da zai yi alhali yana son abun an gane ko yana da buƙatar abin sai ya hudda ya bada kenan me yasa na kawo wannan dai nuna muna kyauta ita wai ba sai kana da bane zakai ba sai ka wadatu bane zakai kenan idan aka ce kyauta tana ƙara soyayya tsakanin musulmai kenan ko da baka da wata ran ka samu dan abu ka ba ka ba abokinka kai wani dan abinci ka kirawo shi ka samu kyautar wani abu kai ma sai ka masa kyauta ai kyautar nan da zaka raina zaka gani dalilin ta mutunan yana son ka an gane da kyau ko a wannan masallacin akwai wani lattizo wanda ina hade shi kowa ya san shi Allah ya masa albarka latizo na duk da ni na san da na yi shi amma duk sati sati biyu zuwa sati biyu in muka zo muka gaisa sai an dunkule wutar ladari na an mika mini mota hake gare ni shi kuma a kawo yake tafiya amma yana gani duk da haka nan sai ya dunkule ɗarin nan ya mika mini a cikin hannu wataran ɗari wataran jikka duk abin da ya samu an gane ku sai nuna cewa shi ba wai yana yi bane shi yasa aka ce aka yi cewa in za ka yi kyauta ba dole ba ne sai ka lura wanda za ka ma kyautan yana da abin ko bai da shi a kai dai sadaka ita ce za ka lura da mabukaci amma ita kyauta ba a lura da mutum na bukata akwai bukata domin akwai kyauta akwai mi akwai sadaka manzo Allah yana karban kyauta amma ba ya karban mi ba ya karban sadaka kyauta ita kun ba dole bane sai abu mai tsada an gane ku wannan shine kenan Allah ya sa mu gane kenan dai yana da kyau ko da yaushe mutum ya sa a kansa wai ba sai in yana da bane dole zai a'a ko bai da ci da kansa yayi zai sa shi ma ya samu kenan daga cikin maqasidu zakatul fitr shine idkhalul mahabba ko fi qulubi almuslimin sanya soyayya a cikin zukatan musulmai domin ana kyauta za a so juna duk talakan da ka ba zakar kunu ba zai ta mantawa da kai ba in shekara ta dawo ma sai ya tuna ko baka mishi ba sai ya tuna kai ba rawar haka wani ne ka mini zakar kono an gane ko wannan shine kenan na gaba shine shukrullahi ala takmil siyam daga cikin manufa ta zakar kono kaman godiyar Allah ce akan me akan ni'imar da ya maka ta ida azumi an gane da kyau ko akwai wanda ya ga azumi amma bai ida shi ba akwai wanda ya ga azumi amma bai yi ba bai yi ba imma dalilin rashin lahiya ko kuma dalilin Allah bai azurta sa da ni'imar da ya maka ba ita ce ni'imar me ni'imar musulunci an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan godiyar Allah da ya baka ikon yin azumi daga cikin manuha kenan manuha ta gaba shine shukrullahi alal hidaya shine godiyar Allah akan shiryar da ya maka me shirya da ya sa yi azumin me shirya da ya sa ka a matsayin musulmi azumi ya isko ka har ya kare kana a matsayin musulmi ba kauce ma wannan hanyar ba ta musulunci wadda ita ce ni'ima mafi mi ni'ima mafi girma domin akwai wanda azumin zai isko sa yana musulmi amma bai yi azumin ba kai kuma azumin ya isko ka an gane da kyau ko kana musulmi kuma kayi azumi kenan ni'ima guda biyu kana musulmi kuma kayi mi kayi azumin shi kuma wancan yana musulmi amma mi bai yi azumin ba an gane ko wannan shine kenan shi yasa idan muka lura a alkur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin ayatu siyam walitukmilu al'iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun walitukmilu al'idda ay wa idha akmaltum iddata ramadan idan kuka kare kwanakin ramadan litukabbiru Allah ay kabbiru Allah ku yi ma Allah kabbara shi yasa da an ce an ga watan ramadan aka ana harami an ga watan shawwal watan sallami ake harayi kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kabbarori da kabbara da kokarin hidda zakar kono to duka wannan dan godiya ne gawa ga Allah madaukakin sarki a gaba na karshe shine ta'limul muslimi kayfiyatu shukr ta'limul muslim kayfiyatu shukr kaman zakar kono tana koya ma mutun yaya ake gode ma Allah an gane ko ya ake gode ma Allah yanzu nima ce Allah ya maka ya azumi ko to ta wace hanya zaka gode masa daga cikin hanyar gode ma Allah kai me kai sadaka ka hudda zakatul fitr ashe wajen tafsiri mun kawo a wajen bayanin me yake da suna godiya muka kawo wasailu shukur ko kuma asalibu shukur hanyoyin da ake bi a gode ma Allah daga cikin su mun kawo akan cewa sadaka tana daga cikin hanyoyi na me hanyoyi na gode ma Allah madaukakin sarki to shi yasa shi ma azumi da ka kare ni'ima ce ko to daga cikin hanyar da zaka gode ma Allah sai kai mi kai sadaka kina ana koya maka a duk lokacin da Allah ya maka wata ni'ima ya ya kamata kai ka gode ma Allah wace hanya za ka gode ma Allah shine kai masa ibada daga cikin ibadar ka yi mi ka yi sadaka an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa za ku gani wanda yake hudda zakka ta kuɗi shi ma godiyar Allah ce yake yi ta hanyar mi ta hanyar huddawa daga cikin mi daga cikin kuɗin nan ya bada an gane da kyau ko to wannan su ne a takaice maqasiduz zakat da malaman maqasid suka kawo zakatul fitr yan sai ku zano mini su zai mu wuce gaba ta manuwa ta farko a yawa tuhratul lisaim aha sarkaka ce ga ga kurakuran mai azumi na gaba tu'matul lil masakin abinci ne ga miskinai sadaka ce ga miskinai aha na gaba alal ata ko tadribul muslimi alal ata koya ma musulmi yin kyauta na gaba yawwa idkhalul mahabba bainal fi qulubil muslimin kenan sanya soyayya a tsakanin musulmai ko taqwiyatul mahabba karfafa soyayya a tsakanin musulmai na gaba shukrullahi ala ala takmilis siyam ko godiyar Allah da ya baka daman kai azumin na gaba ha ala ni'matil hidaya godiyan Allah da yami da ya barka a matsayin musulmi har wannan lokacin na gaba ha na ƙarshe shine ko aha ta'limul muslim yawa kaifiyata shukur ko ko ya ma musulmi yanda ya kamata yami ya gode ma Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu yikon gode masa gode ma Allah akai tsaye a cikin kalma guda malamai suka ce ashkuru alal ata Allah ta'asi bihi man ataka godiya akan ni'imar da aka yi maka shine kada ka sanya wannan ni'imar a wajen me sabon Allah duk ni'imar da Allah ya maka yanda zaka gode ma Allah shine kada ka sa ni'imar nan a wajen me a wajen sabon sa kenan ka sanya ta a wajen me a wajen biyayya gare sa ko shine wa bididha tu'rafu al ashiya jayyid sai mu zo hadisi na gaba ko shine na karshe ha jayyid dama hadisan zakatul fitr guda biyu ne wanda suke umda in ka haddace su to ka san komai hadisi na horko da na me da na ƙarshe ban da na tsakiya na horko da na ƙarshe hadisin ibnu umar da hadisin mai da suna sa'id abbas jayid ta ina tsammani in gani akwai matsalolin da ban gayi ba ta akwai wasu matsaloli shine hal yushtaratul idn hal ana sharɗanta wanda za ka hudda ma zakka sai ka nemi izininsa misali ɗanka ne za ka hudda ma zakatul fitr sai ka ce ɗana zan hudda maka zakka an hudda maka an gane ko in ya ce e baba hidda mini sai ka hudda sai a hudda ana shaɗanta wannan ku ba a shaɗanta shi misala ce da malamai sun yi bayananta don kusan malamai ba su bar komi ba jayyid to nan sun bambanta wanda yake ciyarwarsa dole ce a kanka ba sai ka nemi izinin shi ba in za ka hudda mishi an gane ko wanda yake ciyarwarsa ba dole bace a kanka shine sai ka nemi izininsa domin asali shine yake dole ya mi ya hudda ma kan shi an gane ko matarka in zaka hudda mata ba sai ka ce wance in hidda miki zaka asali kai ne take dole akan ka ka hudda mata sai in babu ka ne zai koma mi dole akan ta ta hudda ma kanta to shi yasa kenan ba a shar'anta sai ka mi sai ka nemi sai ka nemi izininsa amma misali ɗanka wanda yake zaman kansa yake misali yana wata ƙasa yana aiki an gane ko shi in zaka hudda mishi sai ka nemi izinin sa dana in hudda maka dan me yasa dan shebo da ciyarwar sa ba akan ka ba akan ka take ba ciyarwar sa ba akan ka take ba sai ka nemi izini in hudda ma eh in hudda sai sai ya hudda dan mi dan saboda yana daga cikin shar'i ne zakatul fitr shine niyya lokacin da ka hudda mishi bai sani ba yayi niyyar wannan yayi niyyar wannan bai niyya ba kenan zakar ba ta yi ba in a ce shi bai ma hudda ba an gane ko wannan shine sharadin to na gaba shine hal ya juzu daf'u halil aqarib hal ya halatta mutum ya hudda zakkar kono ya ba danginsa misali kanansa ko wansa ko ma'aifinsa an gane ko jayyid to wannan shi ma akwai tafsil duk wanda yake makusancinka wanda ciyarwarsa take ka to in ka hudda baya halatta ka bashi an gane ko kawai baya halatta ka hudda ka ba matarka ko ka hudda ka ba ɗanka wanda yake a gidanka yake an gane ko wanda yake a gidanka yake bai aure ba ya yi infisali ko kuma ba mai da suna a waje yake ba daban ko kuma ka hudda ka ba kananka wanda a gidanka yake kai ke ciyar da shi kenan duk wanda yake ciyarwarsa tana a kasanka ba za ka iya bashi zakatul fitr ba kamar yadda har yake hawaccin zakar ita ma me ba za ka iya bashi ba an gane da kyau ko to duk wanda ba wannan ba ya halatta ka ba su cikin danginka misali kana da wa wanda yake mabukaci talaka miskini in ka hoda ya halatta ka bashi an gane ko wannan shine kenan amma da sharadi su kasance miskinai da sharadi su kasance fakirai mabukata jayyid sai matsala ta gaba shine hukumu man mata qabla ikhrajiha hukuncin wanda ya mutu kamin ya hudda zakkar kono ko a hudda masa to wannan shi kuma akwai tafsili idan mutum ya rasu bayan lokacin wajibi ya shiga ma'ana an ga wata an gane da kyau ko kamin isha'i sai ya rasu za a huda masa ko ba za a huda masa ba za a huda masa don lokacin yami ya iskosa a raye amma da a ce zai rasu me yake da suna a sauran kwana ɗai sallah ko kwana biyu wannan dama ba lokaci bane na wajabci lokaci ne na jawas kamar ta'jil ne ka yi sauri ka gaggauta ka bayar da ita to a wannan lokacin su ba za a hudda musu ba kun ga kenan wannan matsala tana da muhimmanci mutum ya rasu kamin sallah in dai har lokacin zakar ya shiga na wajibi to sai an yi mi sai an hudda masa in kuma ya kasance shine zai hudda ma kansa to a hudda masa daga cikin dukiyarsa ko wasu daga cikin magadansa su yi mi su hudda masa an gane ko wannan shine kenan ina tsammani wannan su ne a takaice matsalolin da na ɗanyi tadwini yanzu sai mu buɗe ƙofa tana iya akwai wasu abubuwa da muka manta na zakatul fitr wanda ta hanyar tambaya za mu iya mu tuno da su don ya kasance me yake da suna mun game maudu'in gaba ɗai na bismillah alaikum salam wa rahmatullah Mm-hmm. jayid to in ya kasance dukkan su mabukata ne su sifatu da wannan sifar da muka gai babu laihi an gane ko in dai su sifatu da wannan sifar amma misali ya kasance mai shago ne da shagonsa ko dan taksi ne ya san tabbat in ya huta kamin ya komo ya komo da abincin kwana biyu to wannan kenan me yake da suna in aka bashi an yi laihi an gane ko in dai su sifatu da wannan sifar akwai al'adar da aka saba musamman a dacen kauye yanzu mutane sun gane za ka ga abin ba ni in baka ne an gane ko kamar da kuka san biki mata kun san suna biki ko in kika aihu ta kawo miki jika tana jiran ita ma in ta aihu ki ka mata hiyar da hakoki mai da mata yadda ta yi miki an gane ko in biki kai mata bako akwai bala'i akwai jaraba to haka ne da suke yi to kun ga wannan duka duka kuskure ne jayyid na'am aha bismillah wani sufa ta yi sufa kuma ba ka
an huda mata? yauwa a kaman kaman ya kasance ita za ta biya mata abincin a ba ita ne wani wani dan shi ne ya yi damar mata wasu ruwan sai akwai wata jiyanta ba take aske ita ma tana bukatar hajji ana ya ba ta hajjin nan
a ba diyarta hatsin ita ma in tana da bukata in mabukaciya ce talaka ce ana iya bata duk da ya zama to ma'ahiyarta ce duk da ya zama to ma'ahiyarta ce ko kun gane da kyau wanda ba su azumi a abinci suke huddawa ko imma a hudda na kwana talatin ko a hudda kullum a hudda musu abinci to yanzu wannan tsohuwar wata ta hudda mata wannan abincin na azumi to yanzu ita kuma tsohuwar tana da diya sai diyar ta ce tana bukatar a bata abincin an gane ko to shine tambaya ya halatta ko bai halatta ba in ita ma mabukaciya ce ba karkashin tsohuwar take ba ya halatta an gane ko ya halatta wannan shine kenan na'am to mu koma mu zanyin bangare bangare aha bismillah na'am mhm jazakumullahu khairan kaga wannan ita mas'alar naman ta ina cewa in yi tunaninta shine abin da suke ce ma make da suna ikhraju zakati bil qima shine hudda zaka da qima me aka ce mi maza Allah ya ce a hudda abinci to har ya halatta a hudda kuɗi kimar abincin misali me da suna zaka hudda shinkafa kai da diyanka gaba ɗai yana yin kusan buhu guda zaka hudda sai ka ce to yanzu buhun shinkafa nawa yake jika goma sha shidda ko to sai ka huda jaka goma sha shidda ka bada marmakon mi marmakon shinkafar ya halatta ko bai halatta malamai sun yi sabani akan wannan amma mafi yawancin malamai sun ta akan cewa wannan baya baya halatta an gane da ke ko dan me yasa dan manzon Allah a lokacin sa akwai kuɗi ko babu akwai kuɗi amma bai taba cewa a hudda kuɗi me yake cewa a hudda abinci yake cewa a hudda wannan shine magana mafi inganci abincin shi za a hudda na'am wallahu ta'ala alam aha mu koyi wannan ko na'am bismillah alaikum salam wa rahmatullah mhm na'am mhm aha aha aha wannan ne ya dace a basu na'am amma ina gani kan sallah mhm ko da ta kullum su kasida abin da suna suna yi eh eh amma ran sallah kuma suna bukata su ci abinci mai daɗi mai daɗi sai kana so ka ba su wannan mm to in ka ba su wanda kamar misali suka sa kamar da suka saba ci a eh wanda bala wanda yana da daɗi haka eh kamar zai yi ko masha Allah wan- wannan faqihi ne an gane ko yana kamar wani ne fi na na gane abin da kake nihi masha Allah Bay- bayanin da yana da muhimmanci sosai yana da muhimmanci sosai jazakumullahu khairan haka ne tunanin da yana da kyau sosai a ƙauye abin da suka saba shine hatsi to amma ko surar sallah suna son a dafa me a dafa abin mai daɗi a dafa shinkafa a dafa maka ko to haka ne kenan a ba su wannan shehi dacewa an gane ko jazakumullahu khairan wannan shine kenan aha na'am wa alaikum salam wa rahmatullah Mm, to Allah ya samu. Mm. Mhm. Na. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mm. Yawwa. Mhm. Mm. Jazakumullahu khairan. Aha, aha. Mhm. Mhm. Mm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm. jayyid jazakumullahu khairan tambayoyin suna da muhimmanci sosai tambaya ta farko ita ma dama ina cewa in tabo shi yanzu da ya tambayar sai na tuno shine mutum ne yake wani gari iyayen shi suna wani gari misalin da ya bada shi na yana nan ya mai iyayen suna tawa yanzu lokacin hudda zakka yayi iyayen su suna da arziki amma nan kuma da yake sai abin ga an gane ko ɗiyan gwamnati ne ko wannan su ne kenan da gwamnati tana adalci da ita ya kamata zan huda ma HDN ba ita ke ci da su ba a rasto to da gwamnati na adalci ita za ta huda musu zaka to da yake ba ta huda musu kenan yanzu kowa sai ta kan shi jayyid a asali babu laihi ko da kana da ikon hiddawa kana iya ka kira wani ka ce wani a hudda mini zakka ya halatta ai kai ka bada izini ko to da sunan ka za a huddawa ya halatta an gane ko kenan wannan mun kare da ita ko ya halatta ka ce a hudda maka a can gida jayyid ya huda washashen biyu wannan kuma nurun ala nur an gane ko ta farko ta zama to farilla ta bi ta zama me ta zama nafila an gane ko jayyid kamar yadda sahabbai suke yi su yi sallah anguwar su in suka zo wani masallaci ke su ko ana sallah sai su yi me su yi ta guda nafila guda me guda farilla wannan shine kenan to yanzu tambayar shi ta biyu mine ne ma
tare da kudi da yawwa rabawa wannan shi ma wata falsafa ce filozofi ce ko akwai falsafatul islamiyya an gane ko musulunci ba akwai falsafa jayyid to dama falsafa shine ma'anan hikima shine shine hikima shine falsafa to yanzu yace mutum in aka ba shinkafa ita kadai yana da buƙatar abin da zai sai shinkafar zai sai kayan dahuwar shinkafar da kayan miya da abin da ya kama da haka to mutum yana iya lokacin da zai ba da misali in a ce na gida guda ne kun san na gida guda yana da yawa sosai misali gidan da ake da mutum talatin kun ga abu ne mai yawa wadda za a huda tana da yawa sosai to ana iya a raba biyu rabi a bashi shinkafa misali rabi sai a bashi kima ma'ana rabi a bashi kudin shinkafar ana iya yi haka nan ba a haka nan abin da za ka yi dai ka ba shinkafar shi ya san yadda zai yi an gane ko ya raba buhu biyu rabi ya saida rabi ya mi ya yi abinci an gane ko duka wannan malamai sun hana akwai malamin da suke ganin halacci amma dai magana mafi inganci shine kai dai in zaka bada kada ka bada kima sai dai idan cikin kyautatawarka ka ba mutum maka sai ka hudda kuɗi ka ce ga wannan kuma a yi sayayya to wallahi kayi abun da Allah zai gode maka an gane ko domin Allah yana gode ma bayu to Allah zai gode maka musamman in ka kasan mabukaci ne kuma ina ba ku shawaran masu huda ai kokari ai haka nan wanda zaka ba ka tabbata mabukaci ne yi kokari in ka bashi ka bashi ko wata shika biyu ta ishe shi kayan miya tallaka kayan miya shi ba wani kayan duniya bane an gane ko Allah yana gani ni na san da wallahi a gidanmu mun kai kusan duka gidanmu ya aka hada lokacin muna kai mutum 25 amma kudin sai ya dala 40 muke amsowa kudin sai ya dala 40 an gane ko to mun san daga zamanin bane ko a kare ne ni dai da hannu nake amso su in je in yi sayayya man karugo tun daga nan kusa akwai matsala ko a tun daga nan kun gane ko a yanzu ko man goma da ke ake bada to wannan man kadugo har yanzu akwai inda ake bada shi amma ake sai da shi amma wurare ne kaɗan wannan shi ne kenan man kadugo naman goma sha biyar da abu kaza da kaza to wannan su ne kenan to komi dai kadancin abin kaɗan bashi an gane ko zai iya zai iya amfani insha Allah jayyid wallahu alam mu gani ta lokaci ya kusa muna da minti minti biyar na'am aha alaikum salam wa
nan ba ai baba da misali ba dan yi magana ba sai yawwa jazakumullahu khairan sa'i sa'i shi yake mudu guda hudu mudu guda hudu kuma ko baka da kwano kana iya ka auna shi tahin hannu wanga in ka ciko shi amma na madaidaicin hannu mai ƙananan hannuwa shi ba a kwante da shi dan madaidaita wanda ba kafta kafta ba ne sannan kuma wanda ba 'yan ƙanana ba ne kamar nawa nawa ina ji 'yan ƙanana ne to 'yan tsaka tsakiya in ya kwaso ya zuba ya kwaso ya zuba ya kwaso ya zuba sau hudu ya cika ya yi mudu guda kinan ku baka da kwano kana iya kami kana iya auna in kuma kana da tiya ba an san tiya ba tasa nan tasa suke cewa to diddigin tasa shine mudu guda a cika kwano sai a ririge shi hakan ga an gane ko yayi mudu guda in kana so ka kyautata kuma ka bar shi a matsayin tiyar shi an gane ko wannan shine yawa shine na mutum guda ka shi abun ba wani kayan duniya bane yawa yanzu fula yanzu shine ake cewa diddigi diddigin tiya hausa suke ce mishi kenan ya zo fula an gane ko irin masu irin masu tsogon nan ne su sai sun ma shafa ko sai an shafa kada ya wuce to wannan shine kenan in kana so al-ihsan shine ka cika kawai ka bada an gane ko wannan shine kenan to wannan shine abun ga ko ta roba duka guda ne a gida mu duka ana sa ta roba ana sa ta kwano duka yana yi akwai karama akwai babba ita aka ce ba a auna ta domin asali ba a auna ta ita awo ne nauyi ne ake aiki da shi duk abin da dafuwa ne ake aiki to dafuwan za a yi abin da ko da auna shi ne ake da tiya to da auna shin za a yi an gane ko jayyid wannan shine kenan yanzu yanzu ku bani wani misali na wani abinci wanda anan wanda dafuwa ne ake aiki ba ba ba a auna shi kuskus da maka su dai ne ko to kun gani su ba za ka ba za ka yi aiki da abin gaba ba za ka aiki da kwano ba misali maka faken nan biyu in ka zuba shi yana iya cika diddigin nan to kun gani ya aka yi haka an zalunci talaka an gane ko amma in nauyin ne aka yi aiki da shi an gane ko za a samu abin da yake da yawa in nauyin ne zake inda in nauyin ne za a aiki da shi kun ga za ka samu fake hudu kananan fake zai samu fake hudu to amma in an ci tiya ne za a yi aiki da ita in aka zuba fake biyu yana cika kwanan nan an gane ko kenan shi yasa malamai suka yi suka bambanta abin da asali awon shi ne ake da abin da asali mai ake yi nauyin shi ne ake aiki da shi an gane ko jayyid wannan shi ne kenan yanzu misalin wanda zai huda nama an gane ko ko da yake nama ba kutu ba ne ko domin akwai kwalam da makulashe akwai kuma tuwo an gane ko in muku hausa tuwo shi ne abin da ake ci zaman dai ka ci ka ƙoshi an gane ko duk wanda ka kama wannan tuwo ka kame shi da kuma abin da in ka kama mutum ya san bariki ce kake so ka masa an gane ko shi ake cewa mukammilat da larabci akwai alqut akwai mukammilat alqut shine tuwo abin da ake ci a matsayin abinci na yau da kullum akwai shi kuma almukammilat su ake ce ma kwalam da makulashe irin su yan makka an gane ko irin su wani dan me yake da suna frit hakan ga an gane ko yaro ya kawo firit to da abin da ya kama da haka dai to wannan shine kenan jayid aha to ina ji lokaci ya abin ga a ƙara lokaci a ƙara minti biyar ko a ga to mu ƙara minti biyar aha Allah bismillah alaikum salam wa na'am Mhm. Aha. ita kadai ta yi saura to wannan shine kenan la yukallifullahu nafsan la wus'aha sai a hudda abin da ya samu wanda bai samu kuma shikenan sai a yi hakuri lokacin da aka samu akwai malaman da suke ganin ana iya abin mutum bashi amma magana mafi inganci shine in dai har lokacin ya wuce baka da to babu ramko a kanka lokacin ya wuce dai baka da to babu ramko sai wannan kuma in kaso cikin kyautatawa kun san mutunan kirki so da yawa in wani abin alkhairi ya bar sa haushe yake ji zai kudurta ma in ya samu dama sai ya mi sai ya yi wannan abun an gane ko to babu lahi mutum ya yi ratarafe da sunan mi da sunan ihsani na'am mhm na'am mhm mhm aka ce wanda yake wanda zai iya fitta zakka aha sai wanda yake musulmi da kuma wanda yake da iko mhm kuma shigar lokaci da kuma wanda eh eh su ne sharadi eh sharuɗa mhm mhm yana ya nuna ba sai ma'aurace ba yawwa aha to aha Mm. ba sai tuzuru ba za ka ce ya kace ba sai ma'auraci ba ka mishi sauki a jayyid na'am ita ne kan shawara na eh kamar wanda babu kowa karkashin shi ya kamata ya yi da ya yi kamata ya hudda e wannan shine kenan yana da kyau wani- ka san in kai ke ci da kanka kai zaka hudda ma kanka an gane ko babu kowa karkashin ka taka kawai zaka huddawa an gane da kyau misalin ka kai Abdurrahman tunda kai na san ka shi ke ci da kanshi an gane ko kenan ka gani kai abu ne mai sauki a gare ka ka je ka so yan maka ka fake hudu an gane da kyau ko ka kama wani dan bawan Allah in ta samu ka gaya mishi ka gama mishi da wata ejika ta sayan nama an gane ko in ka yi haka nan bayan sallah mai wa Allah Allah ya kama ka dauki an gane ko to wannan shine kenan masha Allah jayyid to mu rike ta karshe bismillah Mm. eh Mhm. Mm. Mhm. sosai ma sosai an gane da kyau ko nan kuma akwai lokacin da zai zamantowa eh, mai yake da suna kaman ba sai sun hudda ba misali ba su da abin da su za su huddawa yanzu sai aka kawo musu daga makwabta yanzu da aka kawo musu suna da buƙatar a ciki su hidda abin da za su ci an gane ko to in ya kasance abin da aka kawo musu su kansu suna iya canye shi a gobe sallah ba za su hudda ba shikenan an gane ko wannan kuma ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kawo musu abin da ya linka za su iya su hudda har su samu abin da za su ci a wani lokacin za su yi mi sun samu abin da su ma za su mi za su hudda ma kansu Allah ya sare ma kowa yan wa da ƙarshe nasiha da nake muna gaba ɗai tsaraba ce wannan an gane ko je wurin tafsiri su ma na musu alkawali na musu alkawali amma suna ce musu kowa ya zo da mushuwar na goge baki to kuma muku wannan alkawalin ba amma yanzu gashi hadiyya ce yanzu muna a cikin kwana nawa mun za mu shiga a cikin kwana na nawa na ƙarshe kowa ya san da cewa manuhar azumi ya ƙara muna mi tsoron Allah tsoron Allah kana ganewa ya karu ko bai karu ba ta hanya guda biyu hanya ta farko shine ka ji kana jin karsashi da kuzari wajen ibada kaga kana kokari wajen kiyamul lilin da ake yi kaga kana kokarin karatun alkur'ani da rana alama ce ta imanin ka yami ya karu da kaji kana son ibada kana jin daɗin ibada to alama ce ta imanin ka yana karuwa da kaji kana jin kasala azumi na ƙara tahiya kasala kawai kake ƙara ji ta kiyamun laili babu ruwanka ta karatun Qur'ani babu ruwanka alama ce ta tsoron Allah nan akwai mi akwai matsala malamai suka ce kana iya gane azumin ka yayi ko bai yi ba ta hanyar tsoron Allah ka ya karu ko bai karu ba kenan har yanzu akwai dama mu yi kokari mu ƙara wannan tsoron Allah wanda dan saboda shine Allah ya mi ya dora mana wannan azumin a wannan kwanakin guda goma ina muku wasiya da abubuwa guda hudu abu na farko in ta samu kai itikafi shawara ce in ta samu ka samu dama kai itikafi yana ɗaya daga cikin akwal wanda suke birge ni sosai wanda suka yi tasiri a kaina wadda ma har wannan shekarar nace in Allah ya da ba za a bani ba sai na yi itikafi an gane ko a al-Imam Zuhri yake cewa ajaban lil muslimina taraku al-i'tikafa ma'a annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatruku li'tikafa منذ قدم المدينة hatta faraka ad-dunya yace musulmai akwai ban mamaki yace sun bar itikafi ba su damu da yin itikafi ba alhali manzon Allah tunda ya zo Madina bai bar itikafi ba sai da ya bar me sai da ya bar duniya yana itikafi sai ce kenan ya dace a ce musulmi yayi kokari ya ga bai bar duniya ba face sai da ya mi yayi itikafi ko da so dai alal akalla kenan kowannen mu yi kokari yayi wannan in bana bata samu ba kai anniya tun yanzu domin ni wannan anniyan nayi ta ne tun bara bana Allah ya cika mini ita Allah yana gani itikafin zai mini wahala amma dai nayi alkawari ne sai nayi da akwai wasu abubuwa wanda in babu kanan sai a hankali an gane ko amma zan yi kenan ina baku shawarar in bana bata samu ba kowannen ku yi niyya in Allah ya so Allah zai taimaka masa aka wannan niyya mutum ya yi itikafi in ka yi itikafi Allah zai kara ma rayuwarka albarka zaka ji wani daɗi wanda baka taɓa jin shi ba wannan shine kenan abu na biyu ina muna wasiya da kiyamu lail da za a fara mu yi kokari mu kula da ita mu yi kokari mu kula da ita na gaba shine ina muna wasiya a cikin inin azumi da rana zuwa marece kada mu bar shi dan kwana kawai da zama a fada mu yi kokari mu raya wannan inin daren mu raya shi da kiyamu lail inin mu raya shi da mi karatun alkur'ani domin a cikin wannan kwanakin guda gona aka sauko da mi aka sabkar da alkur'ani shi yasa ake son yawan karatun qur'ani na ƙarshe shine mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a musamman kuma yi ma ƙasar mu addu'a mu yi ma ƴan uwan mu addu'a wanda muka suna da bukata so da yawa in kana yi ma wani addu'a to sai ga Allah ya riga baka abun kamin shi ya mi kamin shi ya bashi kun ga da yawa daga cikin ku ina musu Allah ya ba su aure to kun gani sai Allah ya fara bani in yi ta gaba an gane ko in ƙara sannan ku sai Allah ya baku an gane ko to wannan shine kenan Allah ya ba mu ikon yin haka addu'a kun mafi tsada ita ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni an gane ko Allah ya muna afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا اللهم لا تدع لنا في اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عذوبا إلا زوجته ولا عذوبا إلا زوجته ولا عذوبا إلا زوجته ولا حاجة إلا قضيته اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا رزقا طيبا وارزقنا عملا متقبلا اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم انصر إخواننا الفلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai sanarwa wannan majalisin kowace juma'a muna yi kenan yanzu za a tsaida sai bayan sallah Allah ya nuna muna bayan sallah juma'a ta biyu in an yi juma'a ta farko juma'a ta biyu zamu ci gaba da karatun da muke yi bayan sallar magariba a kowace juma'a kenan wanda ba su sani ba su san da cewa wannan karatun na bulugul maram ana yin sa har bayan azumi in Allah ya so a kowace juma'a da ƙarshe kuma yana neman ku afuwa Allah ya muna afuwa gaba ɗai assalamu alaikum warahmatullah na'am itikafi normalman wanda za su shiga gobe za su shiga su yi buɗe baki a masallaci an gane ko gobe samedi ko gobe ai shine ini nami na ashirin da rana ta da an shiga dare nami ashirin da ɗaki na shi goma ƙarshe kenan can mutu ya kamata ya buɗe baki in bata samu ba kai bude baki ka je in bata samu ba to kada kai suke kai sallah asuba ba inda zaka yin shi ba an gane ko wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullah a huta da an ce shi kuma an ga watan shawwal eh sai an yi ah wannan kuskure ne wannan kuskure da an ce an ga watan sallah shikenan lokaci yayi in kana so ma ko bude baki ka kai na kai shi a gida ba haka bane a ba haka ba ba haka ba magana mafi inganci shi ne ba insha Allah hannun shi sana Allah samu guri alhamdulillah Allah ya sai kafin nan wai sai masallacin arabi da da masallacin babu kunan muka yi magana akan shi ko mun yi mun yi babu itikafi babu kunan kenan magana mafi